بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بارك الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكين دي وانا يني نسالة وانا يكي وما شاكرا ووتن جماد الأولى هجرة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوء على تاريخ أولى 36 daidai da goma ga watan mari girgizar haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyar mun sake haɗuwa cikin wannan masallaci na kofar arewa albarka a cikin darasi na biyu ko zama na biyu darasi na farko a cikin littafin al'akbari ko muktasarul akbari fil ibadati ala mazhabin imam malik kuma satin da wuce kusan duk gaba ɗaya abin da ya shafi tarihin rayuwa ta ilimi da karantarwa da rubuce-rubuce wanda dai malam Abdulrahman ya gabatar shi muka ambata yau kai tsaye za mu fara da littafi kuma daga muqaddima ta cikin littafi din yace muqaddimatu gabatarwa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين kusan kowa haka na sai sai ko na sai ce bismillahir rahmanir rahim ya bude littafin da cewa bismillahir rahmanir rahim wannan ita ce al'adar marubuta duk da fara littafin su yawanci sukan bude da bismillahir rahmanir rahim na farko dai koyi ne da alqur'ani kusan duk ayoyi da suke cikin alqur'ani kusan sura 113 Allah madaukakin sarki ya bude su da bismillah banda guda daya ita ce suratul tauba wannan malamai suke cewa tukunta ita ma zo cikin wata sura din wa innahu bi sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan kuma koyi ne da rubututtukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kusan duk wasiƙar da manzon Allah zai aika wa sarakuna a zamanin shi yana bude ta da faɗin bismillahir rahmanir rahim haka nan kuma dai hadisai in ka tattara ɗaiɗaikun hanyoyin aka iya samun hadisi hasanun li ghairihi wanda yake faɗaitar da cewa duk wani aiki in ba bismillah a cikin shi to wannan aikin ne yankakkiyar daraja ce to wanda yasa galibin mawallaka sukan fara da faɗin bismillahir rahmanir rahim mana sai yace wa sallallahu ala nabina muhammad haka nan Allah madaukakin sarki ya yabo ga annabin mu shine muhammad dan abdullahi wa alihi da alayen gidan shi wa sahbihi da sahabban shi wa sallim ko wa sallam kuma Allah madaukakin sarki ya amintar da su yace alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ko ubangijin talikai ita kalmar alhamdu akan fassara ta da godiya wasu kuma sukan fassara ta da kalmar yabo amma dai ana kiran abu yabo ne ko a kiran alhamdu a larabci in an yabi abu kuma yaban wanda yake cike da kauna ba munafurci ba inda inda a cikin shi cikakkiyar kauna ce ta kawo yabo din da yake sauna yake kiran shi alhamdu a larabci amma in yabo ne kawai da zuciya kuma ta danne abin da ta danne kamar kaunar 'yan siyasa ka iya zama da mutum ka yabe ni ka mai kamfen amma a zuciyarka faɗi fata kake ka faɗi wannan yana ake kira yabo amma kana ƙaunar mutum kana so ka bani kariya kana ba ka so duk abin da zai cutar da shi kuma daidai lokacin kana faɗar kalmomin yabo a kansu wannan ake kiran shi yabo to yabo da yake cike da ƙauna wannan ya tabbata ne ga Allah madaukakin sarki ubangijin talibai yace wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammad haka nan dai yabo da aminci su tabbata a bisa shugaban mu annabi Muhammad yace khatamin nabiyina shine cikamakin annabawa ma'ana shine annabi na karshe wanda a bayan sa babu wani annabi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ko walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin manzo ne kuma cikamakin annabawa haka nan cikin wani hadisi yana cewa an fifita shi akan annabawa da abubuwa guda shida kowane annabi ana turo shi ga mutanensa ne an turo daga duniya baki daya sannan kuma ya ambata cewa ni da cikamakin annabawa la nabiya ba'di sannan yace wa imamul mursalina kuma shine shugaban duk wani manzo da Allah madaukakin sarki ya turo duniya in dai annabi Allah madaukakin sarki ya turo shi to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine shugaban shi wanda suka kafa hujja da abin da yazo a cikin hadisin Isra'i lokacin da aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tara mashi annabawa a Baitul Maqdis inda ya jagorance su sallah wannan jagorancin da ya yi bayan ya yi sallama aka saukar mashi da wata aya warfal man arsalna qablaka min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badu ga dai annaban da muka turo kafin ka juya ka tambaye su mun taba sanya wani abu da za a bauta wa kuma bayan Allah madaukakin sarki to wannan jagorancin da ya mutu anan anan wasu ke kafa hujja da cewa shi ne shugaban manzanni ko kuma limamin manzanni saboda Allah madaukakin sarki ya tara maka su ya jagorance su sallah ko kuma hadisin sa na shafa'a wanda yake cewa ana sayyidu waladi adama wala fasara ni ne shugaban duk wani dan adam ba tare da alfahari ba annabi ne wannan mutumin mursali ne a'a mutum ne dai kawai ga magari cikon aljanna idi na irin ka to annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne shugaban mu mai littafin sai bude da kalma ta farko sai ya ce awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه وشروط التوبة الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيره yace awwalu ma yajibu ala al-mukallafi farkon abin da ke wajaba akan mukallafi mukallafi a hausance mukan ce mashi baligi ko awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tafsihu imanihi amma a yaren alqur'ani ko a yaren malamai in aka ce mukallafi ba ta tabbatuwa akan baligi sai wanda ya tara sharuɗa biyu ake cewa mukallafi shine mutumin da ya kai matsayin balaga kuma daidai lokacin yana da hankali kuma hankalin nasa bai gushe wani da ake kiran shi mukallaf yana da hankali kuma ya kai matsayin balaga wani da ake kiran shi mukallafi idan yana da hankali amma bai kai matsayin balaga ba wannan ba mukallafi bane ba sannan idan ya kai matsayin balaga bai da hankali har yau ba mukallafi bane saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rufi al-qalamu an salati ko anan na'imi hatta yasayyid وعلى الصبي حتى يبلغ وعلى المجنون حتى يفيق an ɗauki alƙalami akan abu mutane guda uku mai bacci har sai lokacin da ya falka wani ba mu hawa yana cewa bacci kanan mutuwa ne da haka baka buƙatar hankali ko tunani ga mutumin da yake bacci ba abin da ba zai bayyana cikin bacci da haka to sai aka ɗauke mashi alƙalami ba mukallafi ba ne in mutum yana bacci ya mafalki gashi ya kashe mutum ya sa wuta ya kone garin ya yi kaza ya kaza in ya tashi ya tashi a banza ba wani zunubi da za a rubuta mashi saboda a cikin bacci yake babu alƙalami a kan shi ala na'ili hatta yastafi sannan aka ɗauki alƙalami a kan ɗan ƙaramin yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai ya kai matsayin balaga da haka kenan idan kana da yaro duk kaifin hankalin shi duk kaifin basirar shi ba mukallafi bane ba haka in kana da mahaukaci majnun mutumin da yake cikin hauka to duk abin da zai aikata shi ma babu alƙalami a kai da ka to fassara mukallafi sai an samu mutumin da yake matsayin balaga sannan akwai hankali a kai shi don ka samu katon mutum mai hankali sai da hadar yake cewa to farkon abin da ke wajaba a kan shi sai yake tafsihu imani shine mutum ya kyautata imanin shi ko ya inganta imanin shi ko ya gyara imanin shi kalmar abu sahihi shi abu ya inganta ya zama to gyararre da ba matsala a kan shi to in dai mutum ya kai matsayin balaga farkon abin da ke zama wajibi a kai shi shi ne tabbatar imanin sa ingantacce ne imanin shi da Allah madaukakin sarki gyararre ne to dai ce maka kenan tafsimu imani a dokar abin da yake maka shine lalle aqidarka lalle ibadarka ta zama to gyararriya ce ba matsala malamai suka tsara wa Abdurrahman Asari cewa farkon abin da ya fara da shi sai yake nuna kwarewar da zurfin ilimin shi tunda farkon hakkin Allah madaukakin sarki ne tauhidi ko kuma ita ce aqida in aqida ta yi kyau to aiki za a dora iyar sarki in aqida ta ruhe duk abin da zaka aikata ruhe shi ne a wajen Allah madaukakin sarki zaka sai fara maka cewa abin da yake zama wajibi a kanka kuma wajibin da zaka amfani da shi sai ta sahihu imani mutum ya inganta imani aqida ta zama to kyakkyawa aqida ta zama to mai kyau to ita kuma al-iman kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bamu labari yana ginuwa ne akan rukunai guda nawa akan rukunai guda shida bisa tambayar da mala'ika Jibril alaihi salam ya mashi akhbirni an al-iman sai ta an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sadra ma yake cewa duk aikin da zaka aikata Allah madaukakin sarki ya karba abin da ya zama wajibi na farko a kansa shine waɗannan rukunan guda shida ka tabbatar kana rayuwar yau da gobe a kansu daidai da daidai ba matsala in akwai matsala to akida ba ta da kyau in akwai matsala imani bai da kyau to kuma kusan duk abin da zaka dora a kan rariya yake zubewa zai da haka ya zama na farko akida ka kai don kada shirku ne na farko an tu'mina billahi kai imani da Allah madaukakin sarki abubuwa guda mutum da suke samar da imani na Allah madaukakin sarki imani da samuwar shi farko ma kai da akwai Allah madaukakin sarki din na biyu din kada ka shi akan rububiyyar shi cewa duk abin da muke gani samamman abu da wanda muke jin labarin shi da yadda yake gudana wasu abun a hannun Allah madaukakin sarki yake Allah yake sarrafa shi Allah yake juya shi inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahara يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سيجي ألا له الخلق والأمر umarni da halitta din na Allah madaukakin sarki da muke na duk abin da za mu gani duk abin da zai je ya dawo mu yadda halitta ce ta Allah madaukakin sarki la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kar ku yi sujada ga rana kar ku yi sujada ga wata ku yi sujada ga Allah madaukakin sarki wanda shi ne ya halittar da su kenan duk abin da idan mu zai gani to me da halitta sai ta Allah madaukakin sarki kuma Allah ne ke sarrafa yadda yake so alhamdulillah rabbil alamin wadiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ko ubangijin awalin ko ubangijin alam shine dukkan kai ma'ana duniya ta mabambantan halittu duniyar mutane duniyar aljanu duniyar teku duniyar kifaye duniyar kaji duniyar tsuntsaye duk waɗannan awalin da halittu ne na Allah maɗaukacin sarki to me da duk abin da muke gani kuma yadda yake aiki ya ce ya dawo me da halitta sai ta Allah maɗaukacin sarki wani abu na biyu ake da bukata a gobe imani da samuwar Allah imani da cewa duk abin da muke gani ya je ya dawo wannan samarwa ce ta Allah maɗaukacin sarki abu na uku shine ka yadda Allah maɗaukacin sarki yana da sunaye da siffofi da ya ambaci kanshi da shi a cikin alkur'ani da girma kamar nan da ya ambaci kan shi alhamdulillahi rabbil alamin sai ce arrahman arrahim arrahman da arrahim akwai suna da siffa na Allah madaukakin sarki a cikin su malik yawmiddin ne mulki na na rasa ta mako wannan siffa ce ta Allah kuma da sunan Allah madaukakin sarki almalik kuma sannan yana da siffa ta mallaka a cikin ta to duk irin waɗannan kai da sunaye ne na Allah madaukakin sarki da siffofi shi wannan ne fage na kuma duk suna da aka gaya mana Allah ka yadda ba wanda zai daidai da Allah a cikin suna ko wannan siffa abu na uku shine ka yadda da kaɗaituwar ibada ga Allah madaukakin sarki shine tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya mana kaɗaita Allah madaukakin sarki da ibada duk abin da yake sunan ibada ne to karka yi ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki wani abin da kake da bukata cikin rukuni na farko na imani ke na imani ka da Allah madaukakin sarki to mafi hadari kuma a rayuwa ita ce wannan da'irar ta ibada mecece ibada kuma ya kamata mu kiyaye ibada kuma za a iya gane al'amarin ibada ne ibnu taymiya lokacin da ya zo ma'anar ibada sai yake cewa ita kalmar ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu in aka ce ibada a larabci ko wani suna ne gamamme wanda ya tattaro duk abin da Allah madaukakin sarki ke so kuma ya kauna in dai Allah na san abu Allah na kaunar abu to wannan abin sunan sa ibada kuma wajibi ne kar awa kowa sai Allah madaukakin sarki kar a nema a gurin kowa sai Allah madaukakin sarki to yi da yake ware ne da kun abubuwa menene abubuwan da Allah ke so in ka gano su to wajibi ka aikata kuma in ka aikata su ga Allah wajibi ne kar ka aikatawa wani irin wannan aiki wani abu da ake da bukata akan ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu to abubuwan da Allah madaukakin sarki ke so yadda da su suna da yawa kaɗan da zan ba mu misali sun fi mai mai a rayuwar mu ta yau da kullum shine akwai so akwai addu'a akwai neman agaji neman taimakon gaggawa kenan ko to addu'a neman agaji na gaggawa ƙauna jin tsoro kankanta zuciya waɗannan duk abubuwa ne da Allah maɗaukakin sarki ke so kuma duk suna faɗowa cikin ɗaiɗaikun ibada to ya ake gane Allah maɗaukakin sarki na son abu shi ne bayan an bata maka shi a cikin alkur'ani sai ya yi yabo a kan wannan abu in ya yaba to alama ce ta Allah madaukakin sarki na so ko sai in an aikata zai so wannan abu to wannan abin ibada ce ko sai in an yi aikatawa zai yi azaba a kan wannan abu wannan abin ibada ne inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah madaukakin sarki na san masu tuba kenan tuba ibada ce wa yuhibbu almutatahhirina sannan sarki ne sarki ma ibada ce kaudar annabi sallallahu alaihi wa sallama ibada ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah madaukakin sarki zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku ya muka gane addu'a ibada ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun su yi imani da ni kuma su amince da ni Allah madaukakin sarki yake wata kila a shirye da su ko kuma ana sa ran a shirye da su madabanci madadi to ana gane abu ibada ne idan Allah madaukakin sarki ya yi wannan aiki ko ce zai yi azaba idan an ki barin wannan aiki to irin wannan da ke ko abubuwan in ka gano matsayin su ibada ne sai ka hada musu sharuɗa guda uku in ka hada su Allah madaukakin sarki zai karba sharadi na farko shi ne zaman to ka kulla niyya kulla ka yadda da wannan aikin kuma yadda da ba shakku a cikin ta ina ce kira fitkun azima zuciyarka ta yadda zaka aikata wannan aikin kuma ba ka kala ba rauni in Allah ya aiko za ka mike kai Allahu akbar Allahu akbar an kira sallah to ta miki ba ka kala ba inda inda ba komai wani abin da ake da bukata wajen samuwar aiki kenan rabin rauni rashin kasala mekewa bisa kaunar wannan aikin ana da buƙatar wannan kafin aiki ya zamanto ibada abu na biyu ya zamanto kuma wannan aikin ka tsarkake shi na Allah madaukakin sarki ko da ka gane aikin na Allah ne kuma Allah kaɗai za ka wa to kuma daidai lokacin da ka aikata ne niyyar ka ta zamanto ta Allah madaukakin sarki ce shi kaɗai wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dina hudafa'a ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا وأمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني أسامو سكيكي إخلاصي أسامو سكيكي نية تشيوى الله مدوكتي سركي أتنو فاتا دون عيشي سنعب نأخو موافقة الشرع aiki da za ka yi dace da shari'a ko dai Allah madaukakin sarki yace a yi cikin alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kuma kai daidai da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ai wannan aiki din wannan shine abin da yake amsa sunan ibada to irin waɗannan ayyukan kuma in ka juya ɗayan su daga wajen Allah madaukakin sarki zuwa ga wani to wannan yana rusa maka imani to dan karka juya din shi sai Allah yake ce masa farkon abin da yake wajibi a kanka lalle ka inganta imaninka inganta imani ne duk abin da ka san na Allah madaukakin sarki ne to karka kara Allah madaukakin sarki da kowa a cikin shi sai nake ta zan ba misali akan abubuwan da ya fi faruwa gare mu akwai so ko muna da san ƴaƴa muna da san iyaye muna da san dukiya muna da san mata muna da san kaza waɗannan abubuwan akwai soyayya a cikinsu kuma akwai soyayyar Allah madaukakin sarki to ya za a yi za mu daina san ƴaƴa ne da dukiya da waye mu dawo ku tokan soyayyar mu ta Allah madaukakin sarki ce ko kuma za mu raba ta ne mu ba Allah madaukakin sarki wani kashi sannan kuma mu ba waɗannan abubuwan kuma wani kashi ko kuma san yana bambanta tsakanin san mata da waye da kuma san Allah madaukakin sarki a nan sai malamai suke cewa sai daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ko kuma abubuwan da Allah ke jarraba mutum da shi a cikin rayuwarsu a duwarun abubuwa gune guda kafa wal in kana aba'uku wa abna'uku wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين wada abubuwa guda takwas sune da kusan rayuwar mu soyayyar su aka gina rayuwar mu a kanmu ba wanda yake tsallake ta daga cikin waɗannan abubuwa guda takwas su ta Allah ta ga mana in iyayen mu ne kun in kana aba uku ya iyaye wa abna uku da ƴaƴa wa ikhwanukum da ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wa ashiratukum da danginku قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها da dukiyoyin da kuke tarawa ko kuke nema wa tijaratun da kauna ta sadaha ko kuma kasuwanci da kuke tsoron durkushewarsa wa masakin tarbaunaha ko kuma gidajen ku wa masakin tarbaunaha ahabba ilaykum min Allah in waɗannan abubuwan kuka fi so akan Allah madaukakin sarki sai ce fata rabbaku hatta ya'ti Allahu bi amri to ku jira Allah madaukakin sarki ya zo da al'amari wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah madaukakin sarki baya kaunar mutanen da suke fasikai to kenan waɗannan abubuwan Allah ya kawata mu da kansu a cikin zuciyar mu yana da nafi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min az-zahab wal fidda Allah ne ya kawata kansu a cikin zuciyar mu amma kaunar da muke musu kada ku sa kuma mu karɓi doka ko mu sa dokar da take ta Allah madaukakin sarki da yadda muke san iya mu to kada san iyayen mu ya kai mu gabarin dokar Allah madaukakin sarki ko ya sa mu aikata abin da Allah madaukakin sarki ya haramta yadda muke san iyayen mu kada san iyayen mu ya sa mu tsallake dokar Allah madaukakin sarki ko mu ki aikata doka ta Allah madaukakin sarki yadda muke son dukiya kada dukiya ta kai mu ga irin wannan to sai zaman to in ka samu so a wannan fagen sai zaman to kanka anan gurin ba matsala a kai in dai san waɗannan abubuwan ba zai sa ka tsallake doka ta addinin musulunci ba sai zaman to kenan kana da so na Allah madaukakin sarki wallazina amanu ashaddu hubban lillahi waɗanda suke da imani tsananin soyayyar su ga Allah madaukakin sarki da ta zama yawa to in soyayyar ka da Allah ta tsallake duk waɗannan baka da matsala a bangaren soyayya haka da in ka tahi addu'a kusan duk matsalolin mu na addu'a ne to mutane da yawa sukan fada matsala cikin addu'a ko yadda za a yi addu'a ko sigar addu'ar ko roƙon abin da ya dace ko rashin roƙon abin da ya dace ko lokacin da ya dace a yi addu'ar sai kana samun matsaloli to kai addu'ar daidai da yadda Allah madaukakin sarki yake so kuma ka roki abin da ba galabi bane ga Allah madaukakin sarki kada ka roki abin da ba zai yiwu ba kada ka daga hannu saboda za ka addu'a ka ce Allah ka yi ni annabi ko Allah ka maida ni annabi wannan ta'addanci na cikin addu'a Allah madaukakin sarki yayi annabawa sun kare an kulle ka roka a maida ka annabi wannan galabi ne ko ka daga hannu ka addu'a Allah ka maida ni sahabin annabi wannan galabi ne bai dace ba cikin addu'a to kuma sannan addu'ar in dai baka roki Allah ba ka roki wani wannan kai sai kuma kafirci shine in kana so a biya ma bukata to ne mu biyan bukata a wajen Allah madaukakin sarki ka neme ta wajen boka ka neme ta wajen dan duba ka neme ta wajen malami ka neme ta wajen mala'ika ka neme ta wajen aljani in dai ku ka roka to duka wannan abin sunansa shirka kuma ya saba imanin da ne afdal yake mutum lalle ya gyara innal ladina yastakbiruna an ibadati sabiquna jahannama dakhilina kuma in roƙon Allah din in yin addu'ar alama ce ta mutum na da girman kai yasa wani waƙi yake cewa Allahu yasdabu in tarakta su'alahu Allah madaukakin sarki in ka daina roƙon shi to Allah madaukakin sarki shi yake to dan girman kai ne kuma yasa kake yin addu'a ai wanda yana mai da mutum zuwa ga kafirci da ka wajibi ne kake roƙon Allah madaukakin sarki ka roƙe shi abin da ya dace kuma a sigar da ta dace kuma ka roƙi abin da yake yiwa a baka wannan haka ya ka wajibi ne in ka tashi roƙa ka roƙi Allah madaukakin sarki abu na uku shine agaji dama na ce zan amma abubuwan da suka fi mai yiwu mai su a rayuwar mu shine agaji shine lokacin da mutum ke cikin tsanani yake cikin takura yake so a biya mai bukata a cikin sakantin ko cikin mintin ya sa wata sakantin ko minti bukata ba ta biya ba wanda kake ake kiransa istighatha ko kuma istirari shine in ka tahi neman taimakon gaggawa to ka nema a wajen Allah madaukakin sarki kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo yakin Badar ya ga ga arnan su dari tara da wani abu kuma su su dari uku kadai arna da makamai da kayan fada da garkuwa da wukace su kuma ba su da komai a hannun masu kuma ba su su ba su ba da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi suka leka suna neman agaji na gaggawa a wajen Allah madaukakin sarki sai ta irtin tazikuna rabbakum fastajaba lakum annimu mutukum bi alfin min al malaikati lokacin da kuke neman taimako na gaggawa a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya amsa muku to in ka samu kanka cikin kunci cikin tsanani da yawan mu mukan gafala da yawan mu mukan rakkana kuma da yawan mu mukan bar abin da yake shine yafi dacewa ba ma yanzu ana takumar mutum aka kai police station farko abin da ke fara zuwa zuciyar mutuwa za a ga waye shi wa zai nemo beli wa zai magana sai mu manta Allah madaukakin sarki yan banki suna takuma kai ka fara tunani na wayar ka ya zan buga wa za a yi kaza sai mu manta Allah madaukakin sarki to sai sai lokacin da kai ga cikin kunci so ake wanda zaka fara tunawa wanda zaka roƙa ya zama to Allah madaukakin sarki kada da gaskiya abin da yake gyara imanin mu ibn kasir jare fadin Allah madaukakin sarki amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahu ma Allah Allah ke tambaya waye yake saukewa ko yake yayewa mutumin da ke cikin tsanani ya yayewa mutum kuncin rayuwa kuma ya sanya komai a bayan kasa akwai wani mai wannan banda Allah madaukakin sarki to dan Allah yana maka duk lokacin da kai ga cikin kunci in dai kana da kikan ki bane karo kato aka kaki amsa maka dama ita kalmar istighatha ne taimakon da in ba a baka a lokacin ba halaka mutum ya sako mota a 150 ko da 60 yana zuwa kuma gaban shirami ne da haka kenan in ya taka birki motar ba ta tsaya ba cikin sakannin hansulawa zai da abin da ake da bukata ko kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne mu azajin Allah yi kadai zai da mutu a lokaci to amma aka yi mana tarbiyya ko da yawa sai aka mutu tarbiyya ta su kira shi ko Sidi Abdul Qadir ko wane ne to sai dai lokacin da mutum ke cikin hadari kuma dai lokacin ake balle masa imani shi wannan bai dace ba da haka kenan da su imanihi da mai akhdar ke faɗa da lokacin da ka samu ranka cikin tsananin kunci ka ambaci Allah madaukakin sarki ibnu kasir da ayat da kawo sai ka ci tsaro mutum shi mutum a da haya yake kawai da zaki ka in ka zo da kayanka kana so za ka tsara ta gari ka bayan kan hanya ya dora kayanka ya dora ka ya kai ka hanya ka biya kudin kwangila aikin ka kenan haka yake gina rayuwar sa ne yake cin abinci wata rana sai ɗauki wani bawan Allah za su tafi da shi ga hanyar da ya saba bin zuwa garin sai ta masa a wani hanyar ta fi sauki da suka gangara ta wannan hanyar ko ya samu kai tsakanin wasu kwangaye na dutse kuma sai ke ganin ga tsakutuwa nan ga kawunan mutane ga kaza wannan mutum sai ya samu tsoro cikin jikin shi sai wannan mutum ke ce mashi shi wannan dan haife ɗauko yi kenan sai ke ce mashi wannan aiki na kenan tsawon shekara kaza duk wanda na ɗauko muka zo nan zan kashe shi zan kwace kayansa kuma kai ma yau kashe kaza zan kwace kayansa sai ta an je kaya ne rike ka ki rike ga kuɗi ka rike amma ka barin da raina sai ta an yi baya bari a bada labari in dai an zo kawai ya kashe sai ta to alfarma guda ɗaya yake nema me alfarma ka yace kawai ka bar ni in sallah raka'a guda ya buga kasa ya yi taimama ya juya alkibla zai yi sallar shi sai ce duk wata aya da take duniya duk wata aya da take Qur'ani ta dauke mashi ba Fatiha ba kun a'udhu bi rabbin nas ba kun a'udhu bi rabbil falaq sai kawai amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a sai ambata a cikin sallah ita ce raka'a ta farko ita ce raka'a ta biyu yana cikin sujada kawai sai ya ga kamar ga wani mutum na akan doki a sukwale ya tawo yana zuwa kawai sai har ba bahin sa ga wannan mutum kuma ya fada masai yana sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi sai gaskiya abin da yake gani gaskiya ne mutum akan doki kuma ya harbe wannan mutumin sai ki tabbata kai waye wannan da ka samu agaji sai ce masa ni ana rasulu amma yujibul mufarra idza da'ahu ni ne dan aikin wanda yake amsawa wanda ke cikin kunci a lokacin da ya kiraye shi da ya kamata lallai mu gyara imani mu kamar da mai akbari ke kira lokacin da muka samu kanmu cikin kunci cikin tsanani sai zama to wanda zamu fara tunawa wanda zamu roƙa shi ne Allah madaukakin sarki amma yusibul mutarra idza da'ahu da haka dai a gurguje wajen tafhimu imanihi ya zama to lalle ne da samuwar Allah shine mai halittawa sunaye da sufofin shi dukkanin nau'ikan ibada ya zama to na Allah madaukakin sarki sannan mu gyara imanin mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wanda Allah madaukakin sarki ya zaba ya zama to mai bushara da gargadi وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ina cikamakin annabawa kuma ba za a yi wata bauta a yanzu ta karɓa sai ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ya bada labari ya gabata ko zai gabata mu gaggata ne yadda wannan abun gaskiya ne wannan ne kaɗan daga cikin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wa Allah na abuda Allah illa bima shara'a kada mu yadda mu bauta wa Allah madaukakin sarki ba sai da abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wani ne farkon magana kenan awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imani ba haka zaka yi akan imani da manzanni haka zaka yi akan mala'iku haka zaka yi a ranar lahira haka zaka yi kan imani da kaddara wanda zuwa ka zo karatun aqida ko sauran karatun aqida duk wanda rukunin za a same su mai ahadari sai ce abu na biyu kuma ma'arifatu ma yuslihu bihi farda aini sannan mutum ya san abin da zai gyara farillan ainihin shi da shi bayan ka inganta imanin imanin ka daidai da daidai ya tsaya to me abu wajibi na biyu akan mukallafi shine mutum ya san abu da zai gyara farallan sana ainihi farallai guda biyu ne akwai furudul kifaya akwai furudul ayat akwai furbi da yake na kifaya ne aikin da zaka iya dauke mu zan iya dauke maka akwai kuma aikin da ni da kai dole kowa sai yayi naka kuma kowa Allah na bukatar shi a hannun shi to aikin da wani baya wakiltar wani ne ne abin da yake wajibi na biyu kafari shine salloli kala kala ne sallar roƙon ruwa sallar janaba wannan duk za su iya zama furudin kifaya amma sallar azhar sallar la'azhar sallar magriba wannan kowa a duniya in yana an sunan musulmi sai yayi da haka to duk wani abin nan farilla ta dole to wajibi ne ka san yadda za ka gyara sa shi yasa malamai suka ce daidai wannan gabar kuma ma'arifatu ما يسلم ما يسلم به فرض عينه إلى تلك الجرى معرفة دين الإسلام بالأدلة abu na biyu bacin ka gyara aƙida to kuma dole ka san addinin musulunci a bisa dalili ko me za ka yi zaman to akwai dalili a kai sai babu misali na furudul a furud a fardu ayi sai ta ka ahkamin salat kamar hukuncen hukuncen sallah duk wani hukunci da ke ɗabbara da sallah ta sani ita sallar ma kanta mai shi akan mummuni إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين كفاكي تسلر واجبي كفن سلر كان هذا لوكوتا كفن سلر أنا يمكن إذا من ذنب الله صلى الله عليه وسلم يأتي عيسى صلوا كما رأيتموني أصلي akwai abin da suke wajibai ne a cikin takofarin lai akwai abin da suke sunnoni ne akwai abin da to ake kai su cikin sallah musahabat ne na sallah to waɗannan su ake lalle ka sani sai ka san su sannan addini ka zai daidai Allah madaukakin sarki ya karba yace wa taharati da hukunta hukuntan sarki menene in kai ka fita daga cikin sarki ya zaka gyara sarkin me yake da buƙatar ka wanke jikinka gaba ɗaya me yake da bukatar ka wanke azzakarin ka gaba ɗaya ko ka wanke azzakari da marinan ka duka sabanin malamin me yake da bukatar kawai ka wanke da'irar da najasar ta fito sannan ni kansu tsarkin kala nawa ne wanda yake tufafin mu da jikin mu da gurin mu wani irin tsarki ne abin da ya fito daga jikin wani irin tsarki yake da bukata sannan menene dole sai ka yi tsarki zai fita shine wasa haraji wasiyam kuma ka san hukunta hukuntan azumi zai mana bayanin sallah zai mana bayanin azumi a farki a cikin littafin amma bai magana azumi a cikin littafin a hadari ba da kake na abu na biyu bayan ka san imani da Allah to kuma ka san addinin musulunci bisa dalili duk abin da za a yi zaman to kana da dalili ko iyaye mu suna faɗa ni ne kar kai addini kamar yadda kaga cewa ana yi kamar ra'aytan nasa ko ko kamar ra'aytun nasa da ya sa ta wannan kace wallahi haka naga ana yi a garin mu haka ai masallacin mu suke yi a haka ai gurbu suke wannan duk baya zama hujja me yasa kai wannan saboda Abu Hurairah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ati ma za ta qulu sai ta aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ata baina al-mashriqi wal maghribi man aka kaffara haraba liman kana shiru kema ne kaffar da sallah kawai kai shiru aka tambaye ka me yasa kai shiru tsakanin kaffara harama da karatu sai ka ce wallahi imamu mu da gaira yin shiru a tambaya za ka yi to ilima mai shiru ne yake abu wurin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ya shiru gobe ya yi shiru jibi ya yi shiru gaji ya yi shiru sai ce maka wai shirin da kake tsakanin kabbarar harama da karatu ne kake cewa ne sai ce maka ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ata baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma nakkini min khataaya kama yunqqa as-sabul abyad min al-jannah Allahumma aghfir min khataaya bil ma'i was salji wal barak da kan aka tambaya me yasa ka aikata kaza ga dalili ko kuma na rike hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma'ana sahi ne wannan aikin da na aikata to ka fita lafiya kana shi yasa to in kana so ka zauna lafiya kana lalle ko dai kana zuwa karatu ko kana duba karatu ko kana sauraron karatu ko kuma kana jin hirar masu karatu sai ka zauna lafiya kana amma ka ne santar da kanka daga makaranta ka ne santar daga muka daga ko karatu sai an tattara matsala ne kace ban taba jin wannan matsalar ba to ra'ayi kaji baka zo makaranta ba baka yi karatu ba ra'ayi kaji matsala kuma sai ka bude kai ka mutu ai ka mutu da kai me yasa ka rubuta ta wuri taba ji ba bai taba gani ba to ra'ayi kaji baka zo makaranta ba ra'ayi kaji baka yi karatu ba da haka in kana zo ka zauna lafiya kalaulan dai ka san addinin musulunci a bisa dalili ma'arifatu dinin islam bil adilla ka san addinin musulunci a bisa dalili wannan shine abu na biyu da mai alabi ke bukata sai yace abu na uku wa yajibu alaihi wajibi ne an ga mukallafi bayan yayi wannan ya inganta imani akida lafiyayya addinin musulunci yana yin salatiya kalau da dalili abu na uku kuma shine wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillah ya wajaba akan shi ya kiyaye akan abin da iyakokin Allah hudud anan zaki ne na hajji in aka ce hajji shine abin da Allah ya farlanta ko ya hana a cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya magana akan rabon gado yusikum Allahu fi auladikum wa lakum nisfu ma taraka azwajukum wa in kana rajulun yurabu kalalatan sai ce tilka hududullah waɗancan abubuwan da aka ambata sai ce dokoki ne na Allah madaukakin sarki da haka to abinda ake nufi da dokoki sai ce wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha zalika al-fawz al-azim waɗannan dokokin in ka tsare su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tsare yake to sai a baka aljanna daga kenan idan aka zo raban gado kowa ka danka mashi daidai da abin da Allah ya ce wannan shine dokar Allah madaukakin sarki a nan gurin kar ka kara kar ka rage wanda Allah ya ce a bashi wanda Allah bai ce ba a bashi kar ka bashi tilka hududullah da ya magana akan azumi sai ya ga mana cewa uhilla lakum lailatul qiyam rafaku ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allah annakum kuntum taqtaluna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtagu ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا wannan dokoki ne na Allah maɗaukakin sarki kar ku kusance mana abin da Allah ya hana to kar ku kusance abin da Allah ya ce ku tsaya daidai da shi to wannan yin abin da yake zama wajibi da ku kuka san addinin musulunci da addida da dalili to kuma ka tsaya daidai inda Allah madaukakin sarki ya tsare shi manzo Allah ce Allah fara'a idan Allah farada fara'ida fala tubayyu Allah ya ta'anta mu waɗansu farillai waɗansu abubuwa na wajibi sai sai karku so zarta wa hadda hududan sai sai fala ta'taduha ya iyakanta iyakoki komai Allah madaukakin sarki ya masa iyaka to kan ku tsallake iyakar Allah madaukakin sarki wajibi ne biyu kenan ko wajibi ne uku akan ka shine kuma duk abin da za ka aikata ka tsaya daidai da Allah maɗaukacin sarki umarce ka kuma kudu muka ce zai iya zama umarni zai iya zama hani yasa ya fassara da cewa wawa ya ifa inda amri wajibi ne mutum ya tsaya inda umarnin Allah maɗaukacin sarki yake idan amartukum bi shay'in fa atu minhu masaba wa ma ada kuma rasulu fa kubu wa yanzu fa inda amrihi mutum ya tsaya daidai da umarnin Allah madaukakin sarki wa nahaihi kuma mutum ya tsaya da hannu in Allah ya hana ka hadu wannan shine wajibi na uku akan mukallafi wajibi na hudu sai ce wa yatuba ila Allah ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ce subhana sarkakekin sarki kabla an yakhaba alaihi kafin Allah madaukakin sarki ya fiji da kai ka aikata zunubi ka aikata zunubi ka aikata zunubi ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki manzo Allah ce yana tuba yana neman istighfari a kowace rana saboda tsofaffi Allah ya ga maka inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun to gaba ɗaya mu ke tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tubu ila Allah tawbatan nasuha to wannan kiran da Allah madaukakin sarki ke mana ya san cewa muna da zunubi ya san cewa muna sabawa ya san cewa muna kuskure to muke yawan tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki to kada ka ja ka yi jim insha Allah aljanna tabbas ce muna sallah muna azumi wallahi dan izala ne ni ba salafe ne ni sallah ba ta wuce ni aljanna garanti babu wannan lalle kake yawan tuba kuma kake yawan addu'a Allah ya tabbatar da kai akan tafarki madaidai da mutum sai samu zama lafiya kake yawan tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ta ita wannan tubar idan za ka yi tana da sharuɗa sai ta wa shuruɗu taubati ita sharuɗan tuban annadamu alama fata ile a samu nadama da na sani kai so akan abin da ya huce duk abin da ya tuke ka in dai kana so ka tuba Allah ya karfa ta a same ka kaida na sani a same ka kana da kai so to sai Allah madaukakin sarki ya saurari tubanka mutum ya sha giya yayi zina yana so ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma da ya faɗa ga hannu yana so ya tuba ni ce ka tana karanta miki amma wallahi na mole amma wallahi na sha dadi wannan zuciyarsa tana karanta maka kuma kin sai yana cewa Allah na tuba wannan tuba ba Allah za ta ji ta dole so ake zuciyarka ta yi kai kai zuciyarka ta yi raɗaɗi a ji kana kuka kana da na sani akan dalilin waɗannan abin da ya buɗe maka lalle akwai a samu nadama kafin Allah madaukakin sarki so kuma mutum ita nadama ita ce sharafi mutum yake jin tsoron kamar Allah madaukakin sarki zai kama shi kamar Allah madaukakin sarki a lokacin zai kince kafa ya faɗo wani ita ce ta alamar Allah madaukakin sarki ya karɓi tuba mu yasa an ka da duk kissar tuba ko magabata ko a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka rasa wani sinadari da yake nuna maka cewa lalle sun yi da na tsani a cikin aikin da suka aika da aka shar'in ka na farko lalle zuciyar ka zama to ta ku ta yi da na tsani lokacin da ba ta tuba wannan shine shar'in ka na farko annadahu ala ma fata a samu nadama a bisa abin da ya shuɗe misalin da zan bada kan nadama wani bawan Allah ko ina so mu kalliya girman al'amari ne wani bawan Allah yanzu suka biya mashi karatu zuwa kasashen turawa laraba sun fi riga mu tura ƴaƴansu kasashen turawa domin yin karatu tun da sun riga da yin arziki da haka shi tun da yake iya kasa martakan shi bai taɓa yin wani abu wanda yake na zina ba aka tura shi America karatu yana zuwa dai wata baiwa Allah ko wajen America ya ta makale mashi a kwana a tahi ku kwana a tahi a yi kaza har sai da sai da ya lalata da ita a rayuwarsa bai taɓa sanin ya mace ba sai a kan yana gamawa yana tashi kuma sai ya tuno amana da take tsakanin shi da mahaifin shi kafin ya tafi ya tuno amana da take tsakanin shi da Allah madaukakin sarki ya tuno irin su faɗin Allah madaukakin sarki wala taqrabu zina kar a kusanci zina yau gashi ya aikata wannan abin da zuciyarsa take karanta masa da na sanin da ciwon abin kuma sai ya farke da kuka kukan da yi da bugawa da zuciyarsa sai a lokacin ya faɗi mace wannan kaga ko a gaya ma ko kar a gaya maka babu yadda za a yi ce cewa akwai jin daɗin wannan sabon a cikin zuciya ko da Allah madaukakin sarki ya kaddara rayuwarka ta Allah za ka yi kaddara masa Allah madaukakin sarki ya tuba to ko ake lalle idan ka aikata zunubi zuciyarka a tana jin tsoro tana jin karfashi akan wani abin da ka aikata hukumatu bin amir lokacin da aka yi hukumai bil amfar da ke mace shi ba amma lokacin da ya zama to gwamna a lokacin yana arne ma amma daga baya zo wajen gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ana zaune ana fadin ya zama gwamna musulmi kawai sai a ga ya faɗi tuman mai kwana biyu ku sai a ga ya faɗi tuman mai mutane su da suka kara wajen kuma san kafa da shi gwamna mu kullun ana majalisa ana hira kawai mu ga ya faɗi ya kuma farfadiya gare ko bai gare mu da Allah kan da mana shi me dalilin da yasa kake faduwa ka tube ce wallahi ya ga lokacin da ake tsaga jikin ubai za a kashe shi yace kuma lokacin ya daga hannu yayi addu'a yana cewa Allahumma ahfihim adada wa qadruhum badada wa la tulkihim ahada yace ina da damar da ban taimake shi amma ban taimake shi ba da haka in na zauna na yi tunani sai in ga cewa kamar Allah maɗaukakin sarki zai kama ni a yanzu me yasa ban taimake shi lokacin da yake da buƙatar taimako ba me yasa ban taimake lokacin da yake cikin azananin wannan ba ba na sanin lokacin da nake so ma tunani na yake yi an faɗi sumanni wannan ke nuna maka fa duk da lokacin al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana shafi abin da ke gabanin shi amma wannan yana karanto masa girman laifin har yanzu yana cikin addinin musulunci in ka ɗauki kisar mutane guda uku da suka ki fita yaki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗayan su rufa aka yi mashi aka kawo farar ƙasa aka zuba aka jika matan suka kawo masa jus da komai ga nama an koya ya kwanta a rana ko ya kwanta a cikin inuwar yana cikin sai sun ce yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na tafiya da buka ga zafin rana ga dinkara abokan gaba ni in zo in zauna a cikin wannan rufar ga mata guda biyu ga farar ƙasa ga lema ga sanyi yace wallahi ba mu kira na adalci haka wannan nadama da ta zo zuwa zuciyarsa a take ya watsar da duk abin da yake sirrin dokin sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana yana da so san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a filin kabuka to wannan abin da ake da bukata kenan lalle kana jin ka aikata sabo za ka kuma zuwa ga Allah a samu da na sani annadamu alama fata abu na biyu a cikin sharuɗan tuba wal niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin da niyyar cewa mutum ba zai koma wa zunubin ba ko kuma kowane irin zunubi fi ma ba fiye alaihi cikin abin da ya mai saura min umri na rayuwar shi shar'i na biyu kenan lalle mutum ya kullata a ransa ba zai koma wa zunubi ba cikin abin da ya masa saura na rayuwar shi in dai kana da rayuwa lokacin da kake tuba to zuciyarka ta dauka maka har abada kun yi sallama da wannan zunubi kamar zina ita ce da yanzu kusan alloba da ta damu al'umma to lokacin da mutum zai tubar wa zina in ka ɗaga hannu za ka tuba lalle zuciyarka ta yi da na sani wani irin ta'addanci ne wani irin rashin kunya ce wani irin rashin jin kunyar Allah maɗaukakin sarki da ta sa ka kai wannan aiki wani irin asarar mutunci da martaba ka kai wani irin gudunmuwa ka ba shi dan wajen lalata tarbiyar wasu zuciyarka ke ji masa wannan raɗaɗin da da na sani din kuma daidai lokacin zuciyarka tana gaya maka har abada duk damar da zaka samu ba za ka sake aikata da ba wani da ke sharadi wanne ya tu Allah ya uda ila zambi niyyar lalle ba zai sake aikata wannan zunubin ba sai ma ba kai alaihi min umri ki abin da rage masa na rayuwar yasa daga cikin kissa waɗanda mutanen da fara abbata wanda suka tuba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka zo gaban manzon Allah ana faɗa uzuri kai me hana ka zuwa yaki kai me hana ka zuwa yaki kai me hana ka zuwa yaki sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hore mun baki da gawaji duk gaban wanda na zauna ina da yakinin baki na sai ya fita ni yace amma zan maka ƙarya a yau kuma gobe Allah madaukakin sarki zai ƙaryata ni yace wallahi ba abin da ya hana ni ba wani uzuri sai ce amma hada fa qad sadaka yace wannan yayi gaskiya je kafi abin da Allah madaukakin sarki hukunta a kai wannan bayan an mutu muqaba'a ta kwana 40 aka kara kwana 10 ba wanda ke magana da su hatta matan su an je su koma gidajen su duniya ta yi musu tsanani hatta su haƙat alaihim al-ardu bima rahubat kaza ta musu kunci sun san da za a faka su daga karshe Allah madaukakin sarki ya karɓi tubar da Allah ka karɓi tubar su sai yake cewa tunda Allah ya fudda shi da gaskiya kuma da ba san ba ƙarya bai sai ta yayi alƙawari har Allah madaukakin sarki ya rayu karɓar wasa ba zai ƙara yin ƙarya ba dama bai ƙarya ba gaskiya ta tabbata yadda to tun da gaskiya ta fita ne yayi alƙawari kuma har abada a rayuwarsa ba zai sake ƙarya ba da haka to kai ma lokacin da ka tuba zuwa ga zunubi ya zama to akwai alƙawari a zuciyarka har abada ba za ka ƙara aikata wannan aiki din ba sai zama to ka samu sharadi na biyu sanai ce wa an yatruka ma'afiyata fi sa'atiha mutum ya bar aikata saban a lokacinta in kana mutalabbisan biha in ya kasance yana cuɗa da saban lokacin da kake aikata saban lokacin bayani ya zo maka lokacin zaka bar aikata wannan zunubi wannan shine sharadin tuba kamar hadisin da Anas bin Malik ke bamu yace ana cikin dina ana cikin liyafa a gidan mijin babashi gidan da yake a golan su kenan ko Abu Ayyub al-Ansari yana auren baban shi Ummu Sulaimin yace Abu Ayyub da yake mutum ne mai kuɗi ya gayyato jama'a an aje tebura an ta abinci an yi komai ana tsammanin ya rike irin butan nan ta giya ana yau zuba wannan ya zuba wannan a zuba wannan wasu sai sha wasu duka da su wata ke tana hannun shi sai ga bai sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salati fa hal antum muntahuna Allah ya ce za ku hannu suka ce in ta haina wanda kofin ki hannun sai aji wanda ya kurba ya dawo da ita shi buta da yake hannun ba wanda aka zuba duka suka aji da aka to haka ake so in za ka tuba kana cikin saban ka tuba ka biya kuɗi za ka shiga ɗakin karo sai ka biyo mai wa'azi ya ce maka yanzu na arabun ne kaka ce ka karɓi kuɗin ka kaka ce ka yana kuɗin ka barci a lokacin an yadda rukan ma'asiyata bi sa'ati ka bar aikata zunubin a cikin lokacin ta in kana musallabisan biya in ka kasance kana cikin sakon kana tantara ƙarya sai ka tuno ƙarya ba kyau ka tsara kana cin naman mutum sai ka tuno gulo ba kyau ko aka ma tambihi ba ta a daidai wannan lokacin an ya turkal ma'asiyata fi sa'atiha in kana musallabisan biya kada ka ce wallahi yana ƙara sa ba zan yi asara ba a'a kai yi asara shi ne zaman lafiya din an ya turkal ma'asiyata fi sa'atiha in kana musallabisan biya kamar hadisin waɗanda mutanen suka yi cikin kogo su guda uku ɗaya shi ƴar uwarsa ce yake so ya zina da ita ƴar uwa ta dangi ƴar babbansa kenan ya sa rai ya sa rai ya sa rai bai samu dama ba ranar da ita kuma talauci siyo ta babu yadda za a yi ta zo neman abin da za su ci abin yadda shi kuma ba zai bata ba sai ya yi lalata da ita ta juya kuncin da da yawa ke ba a samu daga cikin zina kenan ta karɓo kuɗin sai da za a yi zina da ita har ta kwanta shi ma ya sille ya hirya ya komai lokacin da zai ayo kanta ita lokacin ta hake kiro Allah madaukakin sarki fa Allah ce wala taqrabu zin ya kun kuyo din ya gama duk sha'awa ta kana mun wannan ko matakacin aka je wannan ma'ala fa ina da ka dake ta zaka yana shi ko ta ce masa ittaqillaha wala taqul khatama illa bihaqq yace ka ji tsoron Allah madaukakin sarki kada ka fidda budurci in ba da haƙƙin shi ba yana jin an ce ka ji tsoron Allah kuma ya tuno da na haramun shi sai sake mai da wandan sa ya daura da haka da suka samu kansa cikin kogo kogo ya gari sai tuno wannan aikin nasa ya bar saban Allah kuma cikin lokacin saban Allah madaukakin barki sai ce Allah in nayi wannan dan kai Allah ka bude mana kogon nan mu to haka kai mako ake in zaka tuba zaman to ka bar saban a cikin lokacin ta kada yanzu ana masa zina ba kyau ka ce ba komai za mu tuba zina ba kyau ka ce za mu tuba zina ba kyau ka ce za mu tuba sai ka kare babu ko kandala a hannunka sai ka ce ya zan yi ma sai kawai Allah mu tuba yake a wannan bayan da zaka je da wannan tuba shine tun kana cikin kuruciyarka kana jin dadin saban kana jin dadin zulubin kai sallama da shi an ya turkan ma'asiyata fi sa'ati in kana mutalabbisan biha in ya kasance mutum danya da sabo din wannan sune sharuɗa uku da ya kawo na tuba malamai suna ƙara sharuɗi na hudu idan haƙƙi haɗo da haƙƙin ɗan adam to akwai rajul mabali akwai mai da zaluncin da kai kuna zaune kawai talauci ya ma zafi yan ga naira dubu abokin ka ta faɗo ya ka dace ka sa a ka je ka biya buƙatar ka bayan kwana uku ne ka gane cewa ko wannan abin da kai baka kyauta ba kana so ka tubar wa Allah madaukakin sarki ka fita duk waɗannan sharuɗan kayi nadama kayi alƙawarin ba za ka sake dafe kuɗin wani ba ka daina yanzu kin kana jin daɗin sabon yanzu da bukatar ka da masa da naira dubu shi ya za a yi kenan shi kuma ya yi tijiya ya tijiya ya rasa da haka yanzu ka zo a hankalce kana da kuɗin su za ka karɓi tubanka kuma a hankalcen kace kai kasa ka sulka ba da sunanka da haka karba ka ɗauko naira dubu kace da Allah mala Abdullahi rike wannan ta me ba da su wala naira dubu nan da kai ta biyu igiya ya kare wala ne na ɗauke ta a'a akwai rajul mazalim amma ana dawo da zalunci cikin hikima sai ka bari ka samu gabar da ta dace ba ma ki kuna zaune ga da mun sa a duka ne ka tuba to wallahi ni kuma wallahi yau ba ta garin ne wallahi ne ma nake naira 100 ma lai ta ga garin da 100 to kake ne ma ta yi sai ka samu a duka ta don gwari ke wannan ga dubu da 100 da 100 da gudu kuma ka bai 100 da ta saka sai ka dawo da ita sai ka bana lafiya kalau ka yanzu ka dawo da zalincin Allah ya san dai menene dalilin da yasa ka bada dubu daya kadawa wajen Allah madaukakin sarki amma ba daidai bane kuma ka zo ka ce mace dubin wanda na sata ce ka rufe mutuncinka a daidai wannan guri ka tuba kuma ka rufe mutuncinka a'a zama kuka yi kuka yi kulmar mutum ai wane mazinaci ne wane dan homo ne farawo ne bai da mutunci sai ka gane ka ci mutuncin sa da yawa kana son zai yace maka sai ka baka ce mu wallahi muka zauna da ni da wane da wane da wane muka ce maka kai farawo ne mazinaci wani barna da zaka yi ta fita baya yanzu a lokacin annabi manci kake gulmun su kake kuma fata tsakanin wasu da ne kake kuma sannan kai ma fata kanka kake da kanka a gure sai ai dubara irin yadda ake yadda ya ce ta samu da Allah mu yafi juna al'amun da yawa musan ba abin da zai je da wani dan Allah da na ce maka kokari ka gaje shi ma zai dunkula ya ce ya ce maka cikin sai arabu lafiya in dai kana da haƙƙi zalincin da ba mutum kai ne mutu halilin shi ya yafe ma ko ka maida masa da haƙƙi amma ana maidawa cikin hikima in ji hanyoyin da ka bi ta haƙƙi wa ka ci mutuncin sa ka zalunce ni ka bata masa suna to sai kai kokari duk inda hira ta tafi aka ambata sunan ka faɗa alherin wani kai wallahi mutumin arziki ne ai wallahi ran nan ma da aka yi kaza da aka zafi yayi wa malam wani kaza ya mai duk inda alheri sai ke yake zakulowa sai kake zakulo to da in ka bata masa suna yanzu zakulo wani alkhairin da kake sai zaman to ya fanshe wannan abun da kake fada da ka in ya hado da hakkin wani dai dole ne sai an maida akwai rajul mawali a maida su wannan da tsara sun su ba sai ce wala illu lahu baya halatta ga mukallafi an yi akira taubata jinkita su ba in dai mutum yana da hankali yana da tunani to kada je ki ba ka iya cewa sai gobe sai jibi wata muna fita ne za ka mutu wata muna fita ne zan mutu da ka inda sabo yanzu kana ji ku barwa Allah madaukakin sarki in kai sa aka karba kana fituwa aka karbe Allah madaukakin sarki kun kula lafiya kalau da shi kuma malamai suka ce ba fa abin da Allah madaukakin sarki ke so kamar tuba na bawa yace Allah madaukakin sarki in ji manzon Allah yana farin ciki da tuban bawa kama da irin murnar da mutumin da kayan sa ya bata a kungurumin daji yake yi lokacin da kayan sa ya dawo mashi sai manzo Allah ba da misali da wani mutum ya ɗora gaba ɗaya guzurin sa da ruwan sa da abincin sa da komai a cikin sahara wanda suke ga sahara ko suke da labarin sahara in kalla ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa sai ka sami kilomita ɗari uku ba kilo da za ka zauna wani aboki na ke ga mai kita wallahi tafiyar da suka yi daga Nijar kafin su je su abin nan Libya yace ya rantse da Allah sai da aka kai marhala da yawan da yake kauna ka jama fitsari ka sha ka buɗe baki mutum ya fita azakar sai ma tsar ya rike sauran yace wallahi sai da kaunar ka yace ya sha kuma shi ma an sha na su saboda tsananin tsananin tafiya a cikin sahara yasa an kai fatan kai ko mutane suna karanda sun mutu da Allah madaukakin sarki ke muke su to sai maza Allah yake cewa kamar mutum ne to a irin wannan halin fa ya ɗora ruwansa da abincinsa da komai a kan raƙumi kawai jiya da na hene mura kuma sama da kasa ya rasa yayi nema ya rasa saboda haka ya kwanta yayi reran yana jira mutuwa ta dauke shi ba abin da take kawai sai ya gara kuma a gaban shi saboda tsananin farin ciki da ya miƙe kama kaskalar rakumu sai yake cewa Allahumma an amina ne yake ta Allah ni ne ubangijinka kai ne bawa saboda tsananin murna har kuskure madadin ya ce Allah na yadda kai ne ubangiji na ni ne banka a kuma ni ne ubangijin Allah kai ne bawa saboda tsarin murna sai amma maza Allah yake amma fa murnar da Allah yake idan ba ya duba saboda wannan ya za ka kwatanta kenan murnar ta Allah madaukakin sarki yasa ya ga maka ina ma yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin Allah na san masu tuba Allah na san mutane su farfake kanmu da haka to yana daga cikin dabara sai mu jinkirta tuba ko da kayi tuba zunubi ya dawo maka ka yadda dai ka tuba din ne zai zama kamar alheri kada ka ce to ai yanzu ba ma ke ko na tuba in sake aikata zunubin ka gaya wa zuciyarka ba za ka aikata ba ka tuba ka bar hukunci a hannun Allah madaukakin sarki zama zama alheri sai da yace wala lahu baya halarta a gare an yi askara tauba wala yaqula kada mutum ya ce hatta ya hadini Allah har sai Allah madaukakin sarki ya hadiye ni a'a Allah madaukakin sarki ya gama filiyarwa wa hadainahum najdain Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu tafarki guda biyu ya ga mana daidai ya ga mana ba daidai ba ya ga mana cewa mutu ba to ka nade kafa ka ce hatta ya hadini Allah sai Allah ya yi ni sai ta fa'inna min alamati shiqaq wannan alama ce ta mutum bai da rabo a gidan lafiya wannan rabo ne to wani alama ce da take zuwa cewa batun yana cikin mahaifiyarsa an rubuta wannan mutum dan mutum ne alama alamati shiqaq manzo Allah kuma yake ce mana mutum tun yana cikin mahaifiyarsa da wata hudu za a duk turo mala'ika bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shakiyun aw sa'id za a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna to ba mutum wa zai ce da lokaci ba mutum wa zai ce zan tuba ba mutum wa zai ce zan tuba wannan yace min alamati shikai alama ce ta tafi mutum dan wuta ne da ka ba ki in dai ka san kana da zai tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wal khizlan da tabewa wa qamsil basirati da dakikanta alama ce ta dakikanta mutum dakiki ne a lissafin lahira ya ce sai Allah madaukakin sarki ya bi ni Allah ya gama shiryarwa abin da ya dace ne mutum ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ina ganin za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki amfana da mu da shi ya bamu ikon aiki da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah madaukakin sarki kamar da mana daidan domin mu aiki da abin da ya dace din subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wanda ya turo da tambiki yake cewa mutum ko musulmin abu talha ne ba abu ayyub al ansari ba insha Allah Allah madaukakin sarki sa mu dace insha Allah alaikum assalam na yana tambaya akwai mutanen da a yanzu ta kama su a dalilin ɗaya yasa suka daina yin zina ko me hukuncin su su ban yayi ko su bai yi ba in mutum Allah madaukakin sarki ya jarrabe yana cikin cuta yana cikin zina yana cikin zina bai tuba sai Allah madaukakin sarki to bai jarrabe da cutar kan zamo in ya tuba Allah madaukakin sarki zai karɓi tuba shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah yaqbalu tawbata abdin ma lam yusri Allah madaukakin sarki zai karɓi tuban bawa matsawar bai kai gargara ba ma'akawar ba a fara zaren rai ba matsawar ko ba mutum zai mutu in dai mala'ika bai tsaya kan ba ya fara zaren rai in ya tuba Allah madaukakin sarki zai karɓi tuban shi da haka a faɗaitar da mutum mutum ya yi ta zina ya ta zina bai tuba sai da Allah madaukakin sarki ya tarbe da kan zai zama su ta bayan ta ta aiki ma wa'azi kaji kaji don zaka wa'azin dole ne yabo ka tuba wa Allah madaukakin sarki sai ka mutu da imanin ka ka tuba wa Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce maka akwai tar da su akan tuba wannan shine ka zama alkhairi a hankalta ga ja maka ma cewa wanda ya ka kama ya Allah ba zai taba tuba sai ka uku sai su kawo suna da cikin al'umma kuma wala an fada masa wala an fada masa wala an fada masa wala sun gama amma a faɗaitar da su hukuncin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai karɓi tuban mutum abinda ko Allah baya karɓa tuba a fara zarare kuma ka sai ka tuba a'a wannan yana Allah madaukakin sarki baya tsaro su ba inna masawatu ala Allah dil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allah alaihim wanda Allah baya taba yin kita wa la tatawatu ala alladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wa la alladhina yamutuna hum kuffar wanda yazo gargarar mutuwa shi ne Allah madaukakin sarki kadai baya taba su ba amma saboda cutar kan da mota ka mutum su ba Allah madaukakin sarki zai karba Allah madaukakin sarki ba su ikon su ba kuma da yawan su ga mutum kuma ya danna musu hudu ba in kan da mota ka mu mutum sai don Allah da kafin ya mutu ma ya sa mutum a cikin sai ya aure sai sa sai saka ya aure sa ya saka ya aure sa ya saka da yawan su daga cikin fitinar su kenan yanzu in ta same namiji sai ya dinga aure saki ya dinga aure saki wata ya cika garin da masu kan zama in wanda sai ita bayar da bai gida mutu wata ɗaya ta fito eh wannan wata ɗaya ta fito kafin yau ta lalata gida mazaje da yawa ta lalata da gidan ta lalata matan masu gida a yi yara da kanjamo to ya kamata idan mutum Allah jarrabe da kanjamo ya ba kansa kiyamul layl na farko ma inda kan samu ne haramtawa kansa aure ya haramtawa kansa zina ko kuma ya auren ya zama to ta aure uwarsa masu gida su yi kokari su kare al'umma daga sharrin su kamar yadda mutum gudun wajen su ba al'umma sannan ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki gudun wajen zai ba wa kai shi Allah madaukakin sarki ba mu kan gyarawa na na da kamar na eh na'am eh lafiya kalau eh ka mu gani har da san baraka ne Allah ne kada ya san nasa ne ko da ka ran kuma kana nan ba wata matsala kai ma ka mu da lafiya kana insha Allah ai da ma yace ba zai karɓa bane ko an dade ai da san an dade shi ba shi kuma Allah ne yana saba ka duka abin da kake da ilimi a kai Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين